alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah ci gaba da karatu littafin ƙawa'idu sala wanda ya shahara da ƙawa'idi ƙawa'idu sala ko ƙawa'idu tauhidi ko al'aƙa'idu tauhidiyya za mu tashi attahiyatu bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai attahiyatu wato gaishe gaishe da ake yi a cikin tahiya a cikin sallah kenan attahiyatu ba attahiyatu ba attahiyatu lillahi yaɗin nan tana da shadda attahiyatu lillahi jam'u tahiyya gaisuwoyi sun tabbata lillahi ga Allah azzakiyatu tsalkaka lillahi ga Allah a tsayyibatu wato masu daɗi assalawatu lillah da salatoci duka sun tabbata ga Allah wato gaisuwoyi masu tsalki sun tabbata ga Allah haka a tsayyibatu salawatu shi a tsayyibatu tare yake da salawatu haka nan salloli ko addu'o'i kyawawa to duka sun tabbata ga Allah assalamu alaika amince tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah ta'ala maɗaukakin sarki wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi tare da bayan Allah as-salihina mutanen kwarai ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu annabi muhammad ina shaida Allah madaukin sarki shi kadai yake bayar da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaidawa annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne. Wannan ita ce ta hiya da malikawa suka wasu daga cikinsu mafi yawa suka zaɓa. Saboda al'imamu Malik ya kawo ta cikin kitabul muwaɗa wanda an yi bayanin ta a karatun al'ashimawi. to sai a koma can za a samu cikakken bayani asalinta da kuma ya aka yi a su malikawan suka zaɓe ta daga cikin lafuzzan da aka ruwaito alƙunutu to sai addu'a alƙunut Allahumma ya Allah inna nasta'inuka mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna imani da kai wa natawakkalu alayka muna dogaro gare ka nusni muna yabo alaika alkhaira muna yabon alkhairi gare ka kullahu gaba daya nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma kafirce maka wa nakhna'u laka muna kaskantar da kanmu gare ka wa nakhla'u muna cire kowa daga wuyanmu wa natruku mu bar man wannan da ya kafurka yake kafirce maka duk wanda zai kafirce maka to ba mu ba shi kuma duk wata zimma da take tsakaninmu duk wata zimma ko alkawali da yake tsakaninmu da shi to za mu cire Allahumma ya Allah iyaka na abu da kai kaɗai muke bauta wa laka nusalli don ka muke sallah wani sujudu muke sujuda wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke gaggawa muke sa'ayi na ibada wani hafidu kuma muna nacewa akan haka eh ko kuma muna gaggawa shi ma na hafidu yana ɗaukar ma'anar gaggawa ko nacewa abinda mutum ya nace ka'in da na'in yana yi narju rahmataka muna ƙaunar samun rahamaka wani hafu azabaka muna jin tsoron azabaka aljidda wadda take azaba ce ta gaskiya inna azabaka haƙiƙa azabaka mulhiƙun mai riskuwa ce bilkafiri na ga kafirai to wannan su malikawa lafazin da suka zaɓa cewa limami ya dinga yi a sallan asuba a raka'an ƙarshe a matsayin alkunuti wanda shi ma dai an yi bayani a kanta a karatun al'ashimawi an faɗi ita ma dai asalinta daga wata zo ta duka dai an yi bayani amma dai abin da yake daidai shi yin alkunuti ga sallah asuba kaɗai to wannan bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba galibi abubuwan da suke kawowa na hadisai to za ka ga ba su tabbata ba wasu kuma ba ma'anar haka take ba to abin da ya fi shi ne rashin yi amma za a iya alkunuti a sallan wutiri wanda ya tabbata ko alkunuti a wata musiba da ta sauka to waɗannan alkunutai guda biyu ta fuskar yin addu'a a raka'an ƙarshe a sallah to su ne suka tabbata ita tana wazil kowace sallah yi ake kowace yi ake amma ware asuba ita kaɗai to wannan bai tabbata ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh su za iya koma cikin karatun shi al'ashimawi To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-Awfi rahimahullahu ta'ala. Malam al-Awfi al-Maliki wanda ɗaya ne daga cikin malamai da aka yi na malikiya duk da shi al-Awfi din ba mutum ɗaya ake kira da al-Awfi ba. Suna ɗan da dama. Amma dai akwai wanda ya shuhura. Uh, uh, to asali akwai wani da ya tattara bayanansa a sallah sai rubuta wani littafi ɗan ƙarami haka sai aka saba littafin suna kitabul aufi e, wanda ana, ana karantar da shi a zaure to yana bayani akan abin da ya shafi sallah da matsalolinta littafi ne takaitacce haka e, to can can ga wannan littafin suka ɗauko wannan magana ɗin saboda shi wanda ya tattara maganar shi ma abin da ya faɗa kenan ƙalal aufi aufi ya faɗa aufi ya faɗa da ina ganin littafin kasuwa to yanzu na ga sun bar ɗauko shi ko an bar buga shi ne amma dai ana karatunsa a zaure sosai ana koyar da yara ƙalal ulama'u to sai shi al'aufi ya faɗa ya ce malamai sun ce duk da bai faɗi suwaye malaman yake nufi ba man da khalafis salati duk wanda ya shiga a sallah wa a tabiha ya zo da ita fil hayati a siffan yadda ake bukatan sallah kama amarahu Allah ta'ala kama yadda Allah ya umarce shi mina ruku'i ya zo da ruku'u wasu judi ya zo da sujuda wal qiyami da tsayuwa wal qu'udi da zama komai ya yi walam ya turuk min an babu abin da ya bari daga ita sallah ɗin falon ma faraga min ha lokacin da ya kammala sallah ɗin ya yi ta lafiya lau to da ya kammala su ila sai aka tambaye shi an fara idiha aka ce mai farillan sallan nan da kai nawa ne wa aka ha hukunce hukuncenta nawa ne falam ya arif min zalika shai'a ya ce shi bai san komai ba daga wannan balƙala ba haka ba abin da ya ba da amsa ya ce ana a fa'alu ni kawai na aikata ne kamar ra'aitun nasa kamar yadda na ga mutane ya fa'alu na suna aikatawa to sai na kiyaye abin da suke yi a sallah ni ma shi yasa da na zo sai na yi abin da suka yi amma batun farillai ko hukunce hukuncen sallah to ni ban san komai ba ban san komai a kai ba to sai ce malamai sun ce fasalatuhu ba tsilatun to sallar shi ba tattaci akwai malaman da adda wannan ƙauli duk da dai akwai saɓani akwai saɓani to kaga shi ke nuna maka can da ya ce ƙalar ulama ba dukan malamai suke kan wannan magana ba eh to wanda ita wannan magana ita ce ya yi ishara da ita a farkon littafin kuma abul hassan da littafin al'izziya shi ma ya yi ishara zuwa ga wannan maganar cewa lallai ba wai sallah kaɗai ba duk wanda ya yi wata ibada kowace iri ce yayi ta yadda ake buƙatarta amma kuma ya jahilci hukunce-hukuncen wannan sallar in an masa tambaya ba zai iya bayani ba to wasu malamai sun ce ibadar ba ta yi ba ba wai sai iya sallar ba to amma zance wanda yake karɓaɓɓe a gun malamai kamar yadda shi ma mai iziya ɗin ya tabbatar ko ya ishara cewa wasu malamai sun tafi kan cewa a'a shi wannan magana a malamai wannan ɗin da suka yi to akwai wata da wasu malamai da suka ce idan ya je ya karɓe ta a wurin wani malami kamin ya yi ya je malami ya karantar da shi za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi to wannan in yayi ba a ce sallar ba ta yi ba ko ibadar ba ta yi ba ibadar tashi ta yi tunda ya riƙe siffarta daga malami masani eh malami masani amma in zuwa kawai ya yi da ka bai tambayi kowa ba eh to wannan kaga sai nan ne za a ɗora maganar su wa'annan malaman da suka ce sallar shi ta ɓaci shi yasa ya ƙarshe ya ce da ya gama aka tambaye shi amsar da ya bada sai ce ana fa'alu kama ra'aitun nasa kaga bai ce a'a na je na tambayi malami ba ne wai ganin mutane suna yi shi ba sai ya yi to cikin mutanen nan kowa malami ne zai iya yiwa kai waɗanda ka gani jahilai ne akwai abin da suka yi a sallan nan ma ba daidai ba ne to abin da yake daidai mutum in ya je ya yi tambaya aka bashi to in ya yi ta yi amma in ya yi bisa jahilci bai tambayi kowa ba to wannan za a bata ibadarsa eh waka zalika haka man tawadda a wanda ya alwala ala atammil hai'a ya yi alwalan nan bisa kamala bisa cika ta siffa alwala yadda ake alwala a wigita sala ko ya yi wanka ya yi wanka min janabati na janabarsa ala a hasaniha bisa ga mafi kyan wankan na janaba eh da kamata ya ce ala a hasanihi ba ala a hasaniha ba eh saboda haɗin yana koma zuwa ga wankan ai igita sala gusulan akwai ƙaddara maf'ulun bihi igita sala gusulan min janabatihi to ala a hasani hi din sai ya koma ba gusulan din to bai ce bai kamata ya ce ala a hasani ha ba in ya ce ala a hasani ha sai zan haɗin ya koma maga janaba akan mafi kyan janaba to kaga ma'anar ba ta yi ba eh to abin da yake daidai ala a hasani hi yayi wankan nan mafi a bisa sura mafi kyan wankan walam ya arif bai san min zalika fardun bai san wata farilla daga wankan ba wala sunnatan bai san sunna ba tuwa janabatuhu janaban nan tasa wa hadasuhu da hadasinsa baƙin alaihi yana nan a kansa eh to shi ma dai wancan kaman sallah ne da ya yi bayani in dai da kayi to ko da ya dace da daidai ibada ba ta yi ba amma in ya je ya tambayi malami yadda ake wankan janaba ko yadda ake alwala ya masa bayani e to wannan ibadarsa ta yi tunda abin da Allah ya ɗora masa ya yi fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna bai sani ba kuma ya je ya yi tambaya amma shi wanda bai sani ba kuma yana da damar ya tambaya ya ƙi yi to kaga ba ya da uzuri ba ya da uzuri wasalatuhu in ya je sallah da wannan alwalan ko wankan batilatun sallarsa ta ɓaci gairu makabulatin kuma ba za a karɓa ba bal huwa fi jami'i ma fa'ala asim kai ba haka ba ma duk abin nan da ya bisa jahilci to mai zunubi ne asil lillahi ya saba ma Allah wa rasulihi da manzonsa walaysa fi zalika baina ahli ilmi khilafun to nan ne gyara yake cewa wai a wannan babu sabani a malamai eh wannan ba haka bane sai dai in yana nufin waccan ma'anar da muka faɗa cewa mutum ne yana da damar ya je makaranta ko ya je ya samu malami ya yi masa tambaya ya ƙi yi sai je yana ibada da ƙwaƙwalwarsa bai tambayi kowa ba bai yi wa kowa fatawa ba kuma ba malamai ya rasa ba e to wannan kan ba saɓani lalle in ya yi ibadar allah baya so don ibadar ba ta yi ba amma in ya yi fatawa aka gaya masa to rashin sanin hukunce-hukuncen ibadar a ilmance to wannan ba zai hana a karɓi ibadarsa ba tunda an ilmantar da shi a aikace eh tunda malamin ba zai ce masa to kaza da za ka yi ga hukuncinsa kaza a'a kawai zai koya masa ne ga yadda zai yi wa kazalika haka hukuncin yake alhajju ga aikin haji wa saumu da azumi wasa'irul ibadati da sauran ibadu sun daidai hukuncin haka yake wa amma ahkamus salati amma kaga hukuncin hukuncen sallah mala yace fahiya fardun to ita sallah fa farilla ce dole ce bil kitabi ta hanyar littafin Allah wasunnati da sunnar annabi wal ijma'i da ijma'in malamai man taraka wanda ya bar sallah jahadan laha kuma yana mai musun wajabcinta to fa huwa kal murtaddi hukuncin shi kama wanda ya ridda ne kamar wanda ya ridda ne ya koma kafirci yustatabu za a neme shi ya tuba a ce to ya je ya yi sallan nan salasan kwana uku fa'in taba in bai tuba ba turika a fa'in taba in ya tuba turika sai a kyale shi idan ya ci gaba da sallah ɗin sai a sai a kyale shi eh to amma ita sallah abinda malamai ke kawowa za a jinkirta masa zuwa fitan wannan lokacin yanzu abin da ya rage bai wuce raka'a ba na darurin ita wannan sallar da ake fuskanta to in bai yi ba sai a kashe shi ba za a kyale shi har kusan kwana uku ba illa shi kwana uku ne ilmantar da shi za a bi hanyar da ilmantar da shi za a yi nuna masa matsayin sallah da girmanta da hukunce-hukuncinta da haɗarinta to in aka tabbatar da ya fahimci abin ya gane to nan kawai tazaran da za a bashi shi shine fitan lokacin da ake cikin sallar lokacin da sallar da ake cikinta a wannan lokaci ce masa to kaga tsora minti kaza ko awa kaza lokacin sallar da muke fuskanta ya fita da wurinta kenan to zuwa minti kaza ka tabbatar da ka yi sallar nan sai a bashi daidai abin da bai wuce a samu raka'a ba in aka kai daidai abin da ya rage lokacin sallah ya fita bai wuce raka'a ba bai ba to shine sai a kashe shi wa in lam yatub in bai tuba ba kutila a kashe shi bai saifi da takobi wala yusalu ko ba za a yi masa wanka ba tunda ba musulmi bane wala yudfanu ba za a turbude shi ba ma al na tare da musulmi wa maluhu dukiyarsa li baitul mali almusulmina sai a kai ta ga asusun musulmai kaga babu tun gado kenan tunda la yarisul muslimul kafira musulmi baya gadon kafiri to yan uwansa musulmi ba za su gade shi ba wa man aqarra bi wujubiha wanda ya tabbatar da wajabcin sallar wata raka hayar barta to ukhira to sai a jinkirta masa hatta ta buƙara ka'atan wato sai ya zan hatta ta buƙara ka'atun bisa jada ta yi sai ya zan abin da ya rage sallar ta fita shine raka'a ɗaya tare da sujudunta mina daruri daga lokaci na larura eh wato wannan kaga a nan sai ya zamo an rabe tsakanin shi wancan da ya musunta kenan ana ganin shi wanda ya musunta to shi shi za a ba kwana uku wanda kuma ya da wajibi ce to shi shi za a ce masa to tunda ka da wajibi ce to nan da fitan lokacin sallan nan gwargwadon a samu raka a ɗaya to ka tabbatar da ka yi in ba ka yi ba to shi ne sai a kashe ka e to shi ba wancan da ya inkarin wajabcinta a inda ba wai bai fahimci hukuncin ba ne to babu wani da dalili da za a ce sai an kwana uku e amma ana ganin kamar bai gane ba ne to sai a haɗa shi da malamai su yi taimai samina akan sallah saboda wannan inkarin nasa yana nuna ilimi rashin ilimi ne e, amma wanda misali an tabbatar da kila ma malami ne e, to shi ba wani jin ya zo daga baya kawai ya ce shi bai yarda da sallah ba e, to wannan babu tun kwana uku shi ma za a bashi hukuncin wannan da ya yarda da sallah din tun da da ya yarda da ita yanzu ya abin nan e, to wannan shi ne abin da yake daidai to shi kuma wannan tun da kaga dama ya riga ya yarda da ita to kaga shi ba wai ya jahilci matsayinta ba ne to shi yasa shi ba za a ce a bashi kwana uku ba na wani a karantar da shi ko a yi masa bayanai ko a haɗa shi da malamai kawai za a ce me to yanzu muna fuskantar mun yi sallah kaza to ka tabbatar da ka yi ta daga nan zuwa karfe kaza in ba kai ba za a kashe ka to shi ne minar daruri bila fatihatin wala tuma'ninatin amma kuma lokacin da za a ƙiyasta na raka'a guda ɗin to ba za a saka na fatiha ba ba za a saka na nutsuwa ba za a cire su za a cire wannan lokacin tunda kaga akwai malaman da ke ganin fatiha ba wajibi ba ce kamar hanafiyawa yawwa to shi yasa tunda saboda mura'ati ga sabani shi yasa aka ce sai a cire kinai an hada da karatun fatiha da nutsuwa raka ɗaya kamar za ta ci minti hudu to sai a cire na fatiha ɗin eh da kuma nutsuwa sai a ce kila kamar minti biyu haka fa in lam yusalli in bai sallar ba kutila sai a kashe shi bi saifi da takobi haddan kisa na haddi la kufuran ba na kafirci ba walau kala suka ce tunda ya yarda da sallat walau kala koda ya ce ana afa'alu zan aikata aka ce ka je ka yace to zan yi amma ya ƙi wane kai sallah ya ce to zan yi amma ya ƙi to duk da haka ne za a kashe shi wasalla alaihi gairu fadilin amma a nemi wanda bai da falala ya masa sallah wala yutu masu kabruhu ba za a daidaita kabarinsa ba a yi masa tozo yadda ake yi wa musulmi kazalika qala alqadi to kamar yadda muka faɗa haka alqadi abubakar ya faɗa ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce tariku tsaharati to haka wanda ya bar tsarki shi ma yi kutalu za a kashe shi da annas salata saboda sallah la ta cimmu illa akwai illa wurin la ta cimmu ba ta cika illa bi tsahara sai da tsarki shi ne alwala yani wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun shi ma akwai fahuwa a wurin shi ya fi wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun to duk abin da wajibi bai cika sai da shi shi ma wajibi ne to wannan dai duka daga cikin magana shi al'abufi ne za mu iya kwana nan wani darasin sai a kammala sai tashi wa amma fara'idus salati fa 15 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله